أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا ننصر الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa barkamu da saduwa a wannan lokaci mai albarka wanda insha Allah za mu ɗora daga inda muka tsaya a cikin wannan darasi na tafsirin alqur'ani mai girma yau na ranar 28 a yau na ranar 29 ga watan sha'aban shekara ta 1444 bayan hijirar annabi alaihi salatu wassalam wasu daidai da ashirin da biyu ga watan maris na shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya kuma muna cikin suratul an'am ya zab da ƙarshen hizifi yanzu kuma insha Allah daga nan za mu ɗora zuwa abin da ya sauwaka wato jiyar mun tsaya ne akan aya ta ɗari da hudu yanzu kuma insha Allah daga na za mu ɗora zuwa abin da ya sauwaka Allah ramma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك نصرف الآيات ويقولون غفتا ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرف عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعرهم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في عصيانهم يعمهون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أنصتوا رحمكم الله الله سبحانه وتعالى أتشين waɗannan jerin hujjoji na tauhidi da yake kawo sai ce wa kazalika haka nan ne kama bayyana ma zikira kamar yadda muka yi bayanin abin da aka ambata din nan na daga kan samfurin halittar ɗan adam da kuma halittar abin da ya shafi ɓangaren tsirrai da ƙwayoyi da dabinai da sauransu nusarriful ayati ai muke bayanin ayoyinmu ya tabiru domin su lura su hankalta wani ya kolo da rasu ai domin kuma su kafirai domin su kafirai su rika kirkirar maganganu suna cewa darasa ai wannan abin da kake faɗa din ai ka koya ne daga wajen ahalin kitabi ko kuma zai kolo da rasta cewa a koye shi kai ya rasu da zai ai cewa ka ka koya ne daga littattafan magabata wato al'ummatan da suka gabata kamar at-taura da injila ai anan ka karanta ka san wannan abu kuma har yanzu nan akwai ɗaiɗaiku daga cikin kiristoci suna faɗa da to amma kuma abin da yake ƙaryata magana tasu shine idan suka karanta wani abu na daga alƙur'ani wasu abubuwa da alƙur'anin kan faɗa abin da ya shafi kamar ɓangaren lafiyar jikin ɗan adam ko abin da ya shafi halittar tsirrai da duwatsu da sauransu to idan suka duba kuma suka ga su sai yanzu ilimin su ya zo wannan wajen to wannan yakan ƙara ɗimota hankulansu misali kamar irin maganganun da annabi alaihi salatu wasallam ya faɗa a cikin hadisan shi game da abin da ya shafi halittar dan adam a cikin mahaifar mahaifiyar shi da kuma abin da ya shafi ayoyin alqur'ani kamar bunda Allah yake faɗar game da jibal jilladun bilu wa humru muktalifun alwanu da kuma sauran da ayoyin alqur'ani da dama da maganar annabi alaihi salatu wasallam cewa akwai kasusuwa guda 360 a cikin dan adam gabbai guda 360 da duka wayannan abubuwa bayanai ne waɗanda kowa ya sani duk mai hankali ko mai ilimi ya sani shekara ɗari biyu ma baya babu wanda ilimin shi ya kai har ya lura da wayannan abubuwan wata na har ya faɗi su in dai mutum kirkira zai yi ballantana a ce kamar shekara dubu da ɗari hudu da suka gabata ci wani ya faɗi wayannan maganganun kuma ya zamto a yanzu duk da ana ganin ci gaba da aka samu na ilimi amma sai yanzu ilimin dan adam ya kai ga wannan wajen to wannan abin yana daga abin da yake imota su misali kwanan nan jami'ar oxford ta ingila kwanan nan suka wallafa wani abu mujallar su cewa sun gano cewa jariri sabuwar haihuwa idan aka ba shi wani abu mai dan zaki-zaki daga haihuwar shi wannan yana sawa haƙoran shi da ƙasusuwan za su fito a jikin shi da kuma maganan shi wato idanunsa da jinsa yakan samu wani irin ƙarfi ma'ana in dai yaro an rare mishi ta hadiki an sa masa wani abu mai daɗi mai zaƙi haka a cikin bakin shi yayin da aka haife shi ba jimawa insha Allah wannan din zai yi tasiri wajen kaifin ƙwaƙwalwar shi kaifin basirar shi da kuma kaifin idanunsa da kuma abin da ya shafi bangaren ji sun fito da wannan suna ganin kamar wani abu suka yi na bincike mai zurfi ya ba su wannan suna kafafa da shi sai wani malami na addinin musulunci da yake da kankanin su yace musu ai wannan abin da kuke faɗa din mu annabin mu sallallahu alaihi wasallam tun shekara 1400 da suka gabata ai idan an haifi yaro in an kawo mishi shi yakan tauna dabino a cikin bakinsa mai albarka sannan ya goga wannan zaƙi na dabinon a cikin dasashin yaron da aka haifa to wannan abin yana daga abin da ya ƙara ɗimo ta hankalinsu an ce da yawa daga cikinsu sun musulunta saboda wannan haka nan bayanin ƙasusuwan jikin ɗan adam sai kamar wajejen 1860 kamar shekara 140 suka gabata ko 160 suka gabata sannan shi ne wani bature masanin ƙasusuwan jikin ɗan adam inda to shi ya yi bincike ya gano a jikin ɗan adam akwai gaɓoɓi ko ƙasusuwa guda ɗari uku da arba'in. shi ya abin da binciken shi ya ba shi kenan guda ɗari uku ne da arba'in. to kwanan nan kuma ba a jima ba cikin 'yan shekarun nan sai suka gano ai a cikin kunnen ɗan adam a kowane kunne akwai gaɓoɓi guda goma ko kuma ƙasusuwa guda goma to sannan shine kuma suka gano ai ga maganar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa ala kulli sulama min ibn adama sadaqa cewa kowace gaba da ke cikin dan adam akwai wata sadaka da ya kamata ya bayar har annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa akwai gabobi guda 360 a cikin dan adam a cikin wannan hadisi wanda annabi alaihi salatu wasallam ya faɗe shi ne sama da shekara 1400 suka gabata yanzu kuma tun duk da ilimin kwamfuta da ake da shi da ilimin x-ray da sauran duk abubuwa ne amma sai kwanan na aka gano wayannan gaɓoɓin sun kai guda 360 amma sama da shekara 100 iya abin da binciken su ya ba su shine gaɓoɓi 300 ne da 20 ko 340 sai kwanan suka gano sauran to kaga wannan zai ƙara nuna maka cewa wanda ya faɗi wannan kuma idan ka duba cewa bai taɓa yin karatu a wurin kowa ba bai taɓa koyan komai a wajen kowa ba sai a wajen ubangiji shi shi ba shi da malami malamin shi Allah ne don ka kalli wannan kaɗai ya isa ka gane cewa a annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ne ya aiko shi mutum da Allah ya aike ki aikowa manzanni ma ya taɓa aikowa annabi irin sa ba domin shi annabi ne ummi annabi ne mai takama da wahayi baya yin magana bisa radin kansa sai abinda Allah ya mishi wahayi sallallahu alaihi wasallam ba bai taba faɗar wata magana an bincika an gaba haka take ba in dai ka bincika ka- ka samu kuskuren abin da sai kuskuren ya zama dai daga gare ka ne amma ba daga ba daga maganar da ya faɗa ba sallallahu alaihi wasallam to kaga magana da zai faɗa cewa wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyi abubuwan da ake mashi wahayi ne daga littattafan magabata ko kuma ya yi karatu ne a gurin ahlul kitabi to wannan ma su da kansu suka bibi tarihi za su ta kansu da kansu don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in banda tafiyar da yayi a zamanin a kasuwancin da yayi wa Nana Khadija wanda ya je kasar Sham ya dawo kaga wannan ma tafiya ce ta kasuwanci ba tafiya ce wacce aka je don a zauna don a koyi wani abu a wajen wani ba to kaga in ma wani abu ne ya za a yi a cikin yan kwanakin da mutum ya je don yin hulɗar kasuwanci ka koyo abin da za a yi sama da shekara dubu ana ƙoƙarin fahimtar abin da ka abin da ka koyar amma har yanzu ba a ƙure fahimta a cikin shi ba wannan ma kadai ya isa abin lura saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ne mai takama da wahayi wanda dukkan abin da yake faɗa ba kirkira yake yi ba kamar da Allah da kanshi ya faɗa yace in huwa illa wahyun yuha kuma Allah ya ce wani bayyana muri kaumin ya alamu kuma domin mu bayyanar da shi ga mutane waɗanda suke masu sani bi kaumin ya alamu ga mutane masu sani to wannan ya sa hatta a cikin su kafiran waɗanda suke da ɗan ilimi kamar scientist masana ilimin sararin samaniya da masana ilimin yanayi da masana ilimin tsirrai to da yawa yawan su suna samu arziki shiga musulunci ta dalilin cewa suna da wani abu na ilimi in suka zo kuma suka duba maganganun annabi alaihi salatu wasalam sai su ga wani abu wanda shi kuma ya wuce ilimin nasu misali kamar kwanakin baya wajen daftoci kusan guda ashirin ne daga sunayen su daga cikin turawa waɗanda suka musulunta saboda ayar da ke cikin alkur'ani wacce Allah subhanahu wataala yake faɗa a cikin a yake faɗa siffar halittar ɗan adam a cikin cikin mahaifiyar shi wanda kuma gashi nan ma a cikin hadisi hadisin Abdullahi dan Mas'ud manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Abdullahi dan Mas'ud yake cewa أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بدن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح to wannan maganar ita ce da suka bibiye ta suka tabbatar kuma wannan kwana 40 40 din nan wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa lalle haka maganar take babu rage babu daɗi to wannan ɗin yana daga cikin dalilan da ya sa da yawa daga cikinsu sai ga ai ba yadda za a yi a ce shekara dubu da ɗari hudu suka gabata a ce wani mutum wanda yake rayuwa a yankin larabawa ba wani waje wanda dama can akwai wani civilization kamar irin su masar ko irin su farisa ko kuma rome ba wani gu irin wannan ba a'a wani gu wani gu ne a cikin sahara a cikin desert ce a sami wannan ilimin daga gare shi in dai ba daga wurin Allah ba ne bayan za a yi a sami irin wannan ilimin a wajen wani mutum ce sama da shekara dubu da suka gabata wanda a wannan lokacin turawa daidai da ilimin ɗora karaya ba su da shi an mutum ya karye kawai sai dai sami shi ci mishi kana son za ka iya rayuwa da ƙafa ɗaya in ce eh shi kenan kawai sai a yanke iya inda ya karye ɗin sai a bashi da iya ƙafa ɗaya in ya ce a shi ba zai iya rayuwa da ƙafa ɗaya ba to nan take kawai kashe shi za a yi wai an hutu da shi an taimake shi ba su da ilimin ɗora karaya za ka kuma har yanzu nan ma a yi irin yadda suke yin ɗori a asibitocin ƙashi za a ga ɗori ne wanda yake kusan ya bambanta da irin yadda ake yin ɗori mu a gargajiyance har ma wannan na gargajiyar ya fi nasu wato garanti domin su yanzu kawai in mutum ya karya kafa sai a sa wani karfe sai a kwaye naman da ke wajen sai a sa karfe a kamo nan a sa karfe a kamo can sai a sa noti a daddaure haka ba za a daddaure kafar mutum kamar karfe da noti kuma sai an dasa wa mutum wasu karafu a ciki sai mutum ya je kuma bayan ya warke sai ya dawo kuma a sunce waɗannan notocin da sauransu amma duk da haka akan samu a bar kuma wasu daga cikin karafunan a cikin kafashi wannan iyare da mutuwa shi ke kaga har yanzu ba su da ilimin ɗora karaya har yanzu ba wanda kuma mu a musulunci kai ko mu a gargajiyance ma a al'ummar hausa fulani sama da shekara 500 muna da maɗora mu a cikinmu to a lokacin da su turawa ne da ɗora karaya ba su iya ba amma ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam za a sare kafaɗar sahabin shi a wajen yaƙi ya mayar ya ɗora nan take kafaɗar ta koma ta haɗi za a cire idan za a cire idan sahabin shi a wurin yaƙi ya mayar ya sa mishi idan ya koma ya haɗe babu tabo babu miki sallallahu alaihi wasallam to shi yasa waɗanda suke da ilimi daga cikin su ilimin bibiyar tarihi ko kuma ilimin sanin wani abu ne daga halittar Allah sukan kalli alqur'ani ko su kalli hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai su musulunta shin nan Allah ya ce wal bayyana wa liqaumin ya'lamun ittabi ma uhiya ilayka min rabbik ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka ba abin da ake maka wahayi daga ubangijinka ay alqur'an ay alqur'ani la ilaha illa huwa ubangijin nan naka wanda babu wani sarki abin bauta da gaskiya face shi sallallahu alaihi wasallam al face shi subhanahu wataala wa arid an mushriki ya rasulullahi ka kauda kai gabarin mushrikai irin abubuwan da suke faɗa na shirka da abubuwan da suke faɗa na kafirci kada wannan ya nauyaye ka walau sha Allahu ma ashraku ka sani cewa da Allah ya so ai da ba su yi wannan shirkar ba amma ja'alnaka alayhim hafiza amma mu ba mu sanya ka zama kai ne mai kiyayewa bisa abubuwan da suke aikatawa bisa abubuwan da suke aikatawa ba balta na kai musu sakamako da irin ayyukan nasu amma an tare yin yoke ai kai ba kai ne wato mai kiyayewa a kansu ba balta na ka saka musu ko ka musu sakamako bisa imani ko rashin yin imani wannan aya ta sauka ne kafin a yi mishi umarni da yin jihadi sai Allah ya ce mishi wala rasulul ladina yad'una min dunillahi kada ya rasulullahi wannan kuma ana magana ne da mu al'ummar shi wala tusubbul ladina da'una min dunillahi kada ka zagi ko kuma kada ku zagi abubuwan da suke kira na daga gumakan su koma bayan Allah fa yasubbullahu adawa min ghairi ilm to wannan sai ya janyo su kuma su yi baƙaƙen maganganu su je babbar magana akan zatin ubangiji domin itida'an domin ƙetare iyaka wa zulman da kuma zalunci بغير علم ba tare da ilimi ba saboda jahilcin su da kafircin su tunda su ba san Allah ba dan haka kaga ba daidai bane kenan ashe wa'azin zagi wa'azin zagi ba daidai bane ba shi da muhalli a cikin addinin musulunci saboda kun samu sabani da wani ko wata kungiya ko wasu jama'a shikenan sai ka kiran sunan babban malamin su wanda suke ganin girman shi shi kuma ka rika aibanta shi kana faɗar miyagun maganganu akan shi kuma ka ce wai kana kira ne zuwa ga hanyar annabi alaihi salatu wassalam wannan ba hanyar annabi alaihi salatu wassalam ba domin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji shi ce mishi yayi udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana kai kira zuwa ga tafarkin ubangijinka bil hikmati da hikima wal mau'izati al hasana da kuma kyakkyawan wa'azi to tsakani da Allah yanzu mutumin da zaka zo dan kuna da sabani da mutum ko kuna da sabani da mazhabin shi na tauhidi ko mazhabin shi na fiƙihu ko mazhabin shi na abin da ya shafi tauhidi da sauransu kun samu saɓani ne da mutum a bisa fahimtar addini shi kenan kuma mutum sai ya zo sai ka zo kuma kana kiran sunan ko mahaifin shi ko kuma wani babban malamin sa kana zagi kuma wai a hakan wai kiran shi kake yi zuwa ga ina kake kiran shi idan zuwa ga wuta tunda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a ƙarshen duniya za a samu wasu masu kiran mutane du'atun ala abwabin nar masu kira ne zuwa ga kofofin wuta duk wanda ya bi su sai sun jefa shi a wuta to irin wannan ne to ka zo kana yin wa'azi ta hanyar zagi ta hanyar cin mutunci kuma mabiya su ne maka kabbara tsakani da Allah yanzu wannan bi amfani shi lada nawa zaka samu duk dai duk wanda zaka kira a yanzu dai babu wanda ya kai kamar fir'auna kafirci mutumin dai da yana cewa la ilaha illallah ya yi da kalmar shahada yana karatun alkur'ani yana sallah yana azumi duk yadda ya kai ga bacewa akan tafarkin ubangiji to bai kai kamar fir'auna ba wanda shi shi bai yarda ma cewa akwai Allah ba hasali ma cewa yake ana rabbukum al'ala cewa shi shine ubangiji mafi daukaka to sannan kuma kai in kana yin zagin ne da cin mutuncin dan kwaɗayin wai mutane su shirya to dai daga kai ga kwaɗayin a shirya ai baka kai kamar annabi Musa ba alayhi salam wanda shi annabi ne kuma manzo ne to amma da zai je wajen Fir'auna ya mishi wa'azi tare da cewa cikin ilimin ubangiji Allah ya riga ya san cewa Fir'auna ba zai musulunta ba kafiri zai mutu amma sai ya ce mishi wa qura lahu qawlan layyina ya kai Musa da kai da dan uwanka Annabi Haruna idan kun je wajen Fir'auna ku yi mishi zance zance mai taushi kafiri ne fa mai cewa shi ma Allah ne mai kama bayin Allah yana kashewa amma Allah ya ce in an je an mishi zance mai taushi to kai wane ne ina ka sami izinin yin wa'azin zagi da cin mutuncin mutane da kafirta su na ka samu wannan lasisi tun daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana ce mishi ka kai kira zuwa ga tabarkin ubangijinka da hikima da kuma kyakkyawan wa'azi to ina hikima tace take ina kuma kyakkyawan wa'azi yake ga mutumin da yake kafirta mutane yana jefa su a wuta naji misali ko gidan giya ka ji za ka yi wa'azi ko gidan karuwai ai ba ce muku ba ce muku zaka zaka rika yi yan wuta ba an gana ce musu yan wuta tsakani da Allah ta yaya za su zo su fahimce ka aje dai ka sha mugun duka idan ka je gidan gidan karoyi ko gidan giya ce ya ku taron yan wuta ya ku yan wuta kaza kaza kaza kaza tsakani da Allah za su tsaya saurare ka to kuma ka ce kana kiran shi zuwa ga tabarkin Allah kaga kenan ƙarya ne kace kana kiran mutum zuwa ga tabarkin Allah ta hanyar zagi inda ya kira baki zuwa zuwa ga tabarkin Allah to ga abin da ya dawo Allah subhanahu ta'ala ya ga annabi shi da kuma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma mu gaba da cewa kada ku kira kada ku zagi abinda su kafirai suke za suke kira koma bayan Allah na daga guma kansu ma'ana a zamanin annabi alaihi salatu wasallam in za ka yi kafiri kafiri wa'azi ba za ka zagi irin su hubal irin su yagusu irin su yaquku da sauran sunayen gumakansu ba za ka rika zagin su ba irin su lata irin su uzza ba za ka rika zagin su kuma ka ce kana kiran kafirai ne zuwa ga addinin Allah ba Allah ya ce fa yasbullah adwa bi ghairi ilm yin hakan sai ya bayi zuwa ga su kuma su rika fadar miyagun maganganu suna sakin harshe akan zatin ubangiji itida'an saboda ƙetare iyaka wa zulman da kuma zalunci bi ghairi ilm ai jahalan ai saboda jahilci da kuma rashin sani tunda su ba san Allah ba kazalika haka nan ne kamar yadda ka ji nan zayyana li kulli ummatin amalan kamar yadda muka kawata kawata waɗannan kafiran abubuwan da suke yi dinnan to haka nan muka kawata wa kowace al'umma irin aikin da take yi min alkhairi wa sharri daga alkhairi da sharri sai suke yi shi suma ila rabbi yamarju kuma za su koma ne zuwa ga ubangijin su wato makomar su tana ga ubangijin su fil akhirati a lahira fayu na biyu bima kanu ya'malu sai ya ba su labari game da abin da suka kasance suna aikata fayu zabi su fayu jazihin bihi sai kuma ya sakanta musu da wannan wa aqsamu billahi ai kafiran makka suna yin rantsuwa da Allah jalla imani madar kurewar rantsuwar su madar kurewar kokarin su da yan ja'atum ayatun idan wata aya ta zo musu wato kamar irin abubuwan da suke nema na ayoyi sun cewa annabi sallallahu alaihi wasallam idan har kai annabi ne muga duwatsun duwatsun garin nan gaba ɗaya su koma zinari su riƙa bunka yadda suke faɗa ayo kona lau baitu min zikuru fi nutar ƙafis sama'i wannan numina zurƙi ka ta tun zina aina kitabun na ƙarau cewa ba za su ba da gaskiya da shi ba har sai a ga littafi ya sauko su tun daga sama a duba a karanta a ga cewa Allah ne ya rubuto cewa ku gaskata wannan annabi ne wasu kuma suna ce ai ba za su ba da gaskiya da annabi sallallahu alaihi wasallam ba har sai sun ga wani mala'ika ya zo yana tafiya tare da shi yana cewa ku gaskata shi shi manzan Allah ne wai in ba haka aka yi musu sun ba su da gaskiya ba to shi suna yin kurewar rantsuwar su cewa da wata aya wata mu'jiza za ta zo musu da za su ba da gaskiya la yu'minu biha cewa za su ba da gaskiya da ita lalle wallahi za su ba da gaskiya da ita kun da muka gaya musu ya rasulullahi innamal ayatu indallah cewa irin waɗannan mu'jizozin da kuma alamomin suna zuwa ne daga Allah yunazziluha kama yasha yana saukar da ita ne kamar yadda ya so wa yana ma ana nazirun ni mai gargadi ne kawai amma ya shi ku me ya sanar da ku ai ba ku sani ba anna idza ja'at la yu'min cewa wannan ayar ko wannan mu'jiza idan ta zo musu ba fa za su ba da gaskiya ba tunda sun nemi cewa idan annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne su ga ranan nan yanzu nan ta faɗi da hantsi ne sun suna so yanzu nan rana ta ta faɗi farin wata ya fito kuma watan ya fito ya tsage gida biyu kuma ya shaida cewa annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne manzon sallallahu alaihi wasallam ya hau kan dutsen jabal abi ubay yayi addu'a yayi addu'a malaka jibril ya ce mishi ubangijinka ya ce in gaya maka a yau din nan an huwace maka rana da wata ka umarce su da duk abin da kake so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan jabal Abu Ubay dutse ne yana nan kusa da ɗakin Ka'aba ya umarci ranar ta faɗi ranar ta tafi ta faɗi yace farin wata ya fito farin watan ya fito yace ya sauko kuma farin watan nan ya sauko ya tsage gida biyu a wata ruwayar ma aka ce rabi ya shiga ta cikin hannun rigar shi ya fito da ɗaya hannun rigar aka ji kuma farin watan yana furta kalmar shahada amma duk da haka da suka ga wannan cewa suka yi haza sihir musulun ai wannan sihiri ne kawai mai gudana duk da haka ba su yarda ba da da farko cewa suka yi irin su abu jihar cewa suka yi ai in yayi mana sihiri ba zai sihirci idanun sauran mutane da sauran garuruwa ba tun da garin maka gari ne mai yawan shigowar baki mu jira mu ga shigowar baki sai mu tambaye su shin sun ga abin da muka gani suka yi kuwa hakan can sai ga wasu baki sun shigo kafin ma su tambaya sai baki su yi gane su ka yau mun ga abin mamaki da rana muna tafiya kawai sai muga rana ta karka faɗi sai muga dare yayi kawai sai muga farin wata ya sauko ya sauko ƙasa da alama a wajejen garin nan ya sauko can kuma sai muga farin watan ya koma sama ya haɗi sannan kuma sai muga kuma ya koma ya faɗi rana ta sake fitowa ta tsaya a dini inda take da sai abu da suka ji wannan sun ce kai haza sirrin musulmi wannan sihiri ne kawai mai gudana to kaga sun nemi a nuna musu ayar kuma an nuna musu ayar amma ba su ba da gaskiya da ita ba saboda abin da ubangiji saboda abin da ya riga ya riga a cikin ilimin ubangiji cewa su waɗannan mutanen ba za su ba da gaskiya ba tunda ko ba komai dubi mana a cikin alkur'ani da Allah ya ce tabbat ya da abi lahabin wa tabba cewa abu lahab ya hallaka kuma hannayen abu lahab da dukkan jikin shi ma gaba ɗaya ya hallaka shi ma abu lahab din ya hallaka Allah ya ce ma gana anhu ma ruwa ma kasar dukiyar shi da dukkan abin da ya tsorurta ba zai amfana da shi komai ba zai hana Allah ya kona shi ba Allah ya ce sai su lana ran zata lahab da sannan zai shiga wata wuta ma abociyar kuna to kaga ba dan ijazi na alqur'ani ba to Abu Lahab nan ya musulunta mana dan dai ya kareta alqur'ani kaga da ya musulunta da sai ya ce to ai alqur'anin an ce ba zan musulunta ba ni dan wutan ne to amma yanzu gashi na musulunta to amma saboda dai a rigayar ilimin ubangiji cewa riga sun cewa ba zai musulunta ba ya riga ya ware shi cewa shi dan wutan ne da Allah ya faɗi wannan ɗin sai gashi Abu Lahab ɗin har ya bar duniya bai musulunta ba amma mabiya yawan waɗanda suka riga suka musulunta ɗin daga cikin kafiran Makka to wayannan duka mabiya yawan su wata aya ba ta sauka ba su ke nuna cewa ba za su musulunta ɗin ba Allah ya ce wa nu'allimu abidakum absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra cewa haka nan ne muke juyar da zukatansu ga barin gaskiya fara ya hamunahu ba za su fahimci gaskiyar ba wa absaram da kuma maganansu su muke kawar da su daga kan gaskiya ba za su ga gaskiyar ba manzana su ba da gaskiya da ita kama lam yuminu bi a wannan marra kamar da dai ba su ba da gaskiya da shi batun can farko wato waɗannan ayoyin na alkurani wa nazaruhum haka nan muke barin su fi dubiyanihim a cikin batan su ya amahuna suna makafi suna masu dimaucewa a cikin ta
ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموت وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون
الله سبحانه وتعالى a cikin waɗannan ayoyi da za mu ji yana bayani ne akan tsananin taurin kai irin na su kafira Allah ya ce walau annana nazarna ilayhim da malaikata da a ce cewa mu za mu sassaukar musu da mala'iku wakan lamba mu rubuta kuma mamata su riƙe musu magana maraya musu mamata su riƙe musu magana suna gana suna gaya musu cewa wannan annabi ne wannan annabi ne kuma da gaskiya da shi kuma mala'ikunan sauko suna ce ma suna cewa wannan annabi ne Allah ne ya aiko shi ba da gaskiya da shi kamar yadda su kafirai din suka nema wa asharna alaihim kullu shay'in iblan sannan muka tara musu dukkanin komai iblan suna ganin shi iri-iri duk waɗannan abubuwan suna ba da gaskiya da kai suna kuma cewa lallai a gaskata ka Allah ya ce ma kanu limu waɗannan kafiran fa ba za su ba da gaskiya ba da kai saboda abin da ya riga ya riga a cikin ilimin Allah illa an yi sha Allah ba ce sai in Allah ya so sai in Allah ya so su ba da gaskiya da su za su ba da gaskiya walakin na aksama mai jahilin sai dai da yawa yawa daga cikinsu suna jahiltar ainihin gaskiya ne ba za su bi ta ba ba da sun jahilci wannan wa kadhalika ja'alna likulli nabiyyin addu'a haka nan kamar yadda muka sanya maka makiya daga cikin waɗannan kafirai din ja'alna muka haka nan muke sanyawa da kullun nabiyyin ga kowane annabi addu'an wato abokan gaba sha'iran linsi wal jinni shaydanu ne daga mutane da aljanu yuhi ba'dhum ila ba'dhum sashen su suna yin suna yin wahayi zuwa ga sashi zukurful qawli wato wannan zance haka mai dadin ji a wurin su gururar suna faɗar wannan ne domin ruɗarwa domin su ruɗar da junansu wani sha'ara muka ma faru da ubangijinka ya so ai da ba za su aikata wannan ba da ba za su riƙe wa junansu wahayi wato wasu wasi ba fazarhum ya rasu da lafi kabar su kabar wa'annan kafirai din ba ma ya fitar da abin da suke kirkira abin da ya faru an ce kafiran daular farisa ne suka aiko wa kafiran makka cewa ku tambaye shi inda shi annabi ne ya yi kaza da kaza da kaza mana inda shi annabi ne to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala sai ya saukar da wannan ayar domin karyatawa domin bayani domin kwantar da hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma rarrashin zuciyar shi bisa abin da su waɗannan kafirai din suke yi kuma cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wa kowanne annabi wato makiya daga cikin shaydanin mutane da aljanu abin da ke ƙara gaskata wannan banu isra'ila sun taɓa a rana ɗaya sai suka kashe annaba wajen guda arba'in a wata ruwayar ma an ce guda saba'in suka kashe a rana ɗaya annaba guda arba'in ɗaura tsabar taurin kai da malaman cikinsu ma suka tazo suka yi musu magana me yasa za ku yi wannan sai suka kashe su ma malaman suka tara malaman gaba ɗaya suka kashe su Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam fazarhu ka kyale su ya rasulullahi wa ma yamtaruna da abin da suke kirkira din wato waɗannan kafiran abin da suke kirkira na daga kafirci da waninsa na daga abin da aka kawata musu wal tisgaili wal tasghayi ilayhi aqidatul ladina la yu'minuna bil akhirati وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممتنين وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون
an samu daga cikin magabata malik bin dinar malik bin dinar yana cewa haƙiƙa inna shaiɗanar insi a shaddu alayya min shaiɗanar jin iki cewa shaiɗanin ɗan adam ya fi tsanani a kaina fiye da shaiɗanin shaiɗanu wato shaiɗanin aljanu wa zalika wannan ko ya faru ne idza ta'awwaztu billahi zahaba anni shaiɗanul jin idan na nemi tsiri a wajen Allah na sha'udu billahi min shaiɗanil jin to duk wani shaiɗani na daga aljanu yakan tafi daga gare ni wa shaitanul insi yaji'uni shi ko shaitani na dan adam yakan zo mu fa yajruni ila ma'asi duk da haka sai ya jani zuwa ga sabon Allah ya daga cikin shaitanun dan adam mutum da zai zo kana zaman zaman ka wargil zikirin Allah kake yi wargil karatun alqur'ani kake yi wargil dindindini kake yi a cikin girman ubangiji sai kawai wani ya zo ya zauna tare da kai yana zuwa minti ɗaya minti biyu sai fara yi maka zancen mutane ai wani ranar gidan shi an yi kaza ai wani da yayi kaza yayi kaza ai su wani ne suke kaza suke kaza na farko ya hana ka yin ibada bai barka ka yi ta ba na biyu kuma yanzu ya zo maka da zantukan mutane ko zancen siyasa ko wani zance dai wanda ba zai amfane ka ba zai jefa ka kuma yanzu cikin sabon Allah ya hana ka yin aikin lada kuma yanzu gashi jefa ka cikin aikin sabo to kaga ya zama daga cikin shedanun mutane kenan waɗanda sharrinsu ya fi na shedanun aljanu imam al-ghazali abu hamid yake cewa kun min shayadin aljin min al-aman kasance a cikin aminci daga shedanun aljanu wa hazar min shayadin al-ins amma ka kiyayi shedanun mutane fa inna shayadin al-insi arahu shayadin al-jin domin su shedanun yan adam sun hutasar da shaidanun arjanu minat ta'abi daga wahala wa hadha ala anna al-murada shayadinun min al-insi wa shayadinun min al-jinn to wannan bisa cewa abin da ake nufi shine akwai shaidanun daga cikin mutane akwai kuma shaidanun daga cikin arjanu wakila wasu malaman suka ce inna shayadina kulluhum min min iblis cewa dukkan shaidanu daga iblis suke wa zalika annahu farraqa auladahu firkatai cewa shi iblis wato shedan ya raba ƴaƴan shi ne kashi biyu fa firqatun tuwaswasu lil ins akwai bangare ɗaya wanda su suna yin waswasi ne ga ƴan adam don batar da su wato samma shayatin al ins ana kiran su shedanun mutane fa firqatun tuwaswasu li sulha'il jin akwai kuma wasu firqa din wato wasu bangaren wanda su kuma suna yin waswasi ne ga shedanun ga salihan aljanna wani sama sha'irin jin ana kiransu da shaidanun aljanna wa kullum sahi kowanne kuma kowace da cin wannan maganganun a ingantacciya ce wato abin nufi a nan shi ne daga cikin malamai akwai wanda suka ɗauki cewa wakazalata ga allah da kullum da biyin addu'an sha'irin insurjin cewa sha'irin insurjin nan akwai shaidanu na mutane wanda su a fili suke kana ganin su ne wanda za ka dace kai wani ai shaidani ne to wayannan daban akwai kuma shaidanun aljinu wayannan su ba a ganin su shi ne kamar bayanin da aka yi a baya da akwai kuma waɗanda malaman da suka taɓa kan cewa ai shaidanun dama kala biyu ne iblis da ya haifi ya'ya da yawa sai ya raba su kashi biyu ce ko wayannan ku je ku batar min da yan adam ko kuma waɗannan ku riƙa bin yan uwanmu aljanu waɗanda suka ba da gaskiya da Allah da ranar lahira ku yi ƙoƙarin su ma ku batar da su tunda dama a cikin arzaludin aya kai salihai tunda ga shi na cikin suratul jinni su da kansu suna cewa wa anna minna salihuna wa minna duna zalik cewa mu a cikin mu akwai salihai akwai kuma wadanda ba haka ba ko kuma wa inna minna kamar yadda muke karantawa da warshi yace wa tuzra ilayhi kuma ainihin wannan abubuwan da suke jefawa na mummunan wahayi da suke wa junansu ai domin waljizra ilayhi abidatul ladzina la yu'minuna bil akhirati domin su karkatar da zukatan waɗannan waɗanda ba su ba da gaskiya ba da ranar lahira wal yarbahu domin su yarda da shi wal yaqtarifu kuma domin kuma domin su warwurci ma hum musrifuna abin za su warwurta na zunubai da laifuffuka domin Allah ya musu uquba akai wannan aya ta sauka ne yayin da kafiran maka suka nemi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya musu wani mai hukunci wato wani alƙali wanda zai rika musu hukunci tsakanin su da shi shi ne sai Allah ya ce mishi ga gaya musu a bagayar Allah ya abtagi hakaman shin yanzu wani Allah ne zan nemi ya zo ya mu hukunci zama mai hukunci tsakaniya da tsakaninku wa huwa allazi anzala ilaykum kitaban fassala alhali Allah din nan ba shine ba wanda ya saukar muku da wannan littafi wato alqur'ani mufassalan har kasancewar shi mai bayyanawa tsakanin ƙarya da gaskiya wallazina atinahum alkitaba wadannan fa da muka ba wa littafi wato ahlul kitabi ya alamuna annahu munzalun min rabbika sun san cewa wannan abin da kake faɗa na daga alqur'ani abin san saukarwa ne daga ubangijinka wato kamar abdullahi bin salam da shi da waɗanda ke tare da shi daga cikin ahlul kitabi waɗanda suka musulunta a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun san cewa wannan abin san saukarwa ne daga ubangijinka bil haqqi da gaskiya fala da kunan na minal mumkin kar ka kaza daga cikin masu yin kokonto ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wata markan ma ta rabbika ko an karanta wata markan ma ta rabbika sirqan wa adla ai kalmomin ubangijinka sun cika sirqan wa adla ka har kasancewa shi ubangijinka wato mai gaskiya ne cikin dukkan abin da ya faɗa kuma mai adalci ne cikin dukkan hukuncin da ya yi tsakanin bayansa la mu badal kalmati babu wani mai canzawa ga kalmomin ubangijinka wa huwa samiul alim ai ubangijinka shine mai ji ba da kunna ba wato mai ji ne ba da kunna ba alim kuma masani ne mai ji ne lima yuqalu ga abin da suke faɗa din nan kuma al alimu mai ji ne bima yafalu bima yufalu da abin da ake aikatawa wata da aksar man fil ardi ya rasulullah idan kai biyayya ka bi da yawa yawa daga cikin waɗanda ke ban ƙasa na daga kafirai yudilluka an sabilillah za su batar da kai ne daga tafarkin ubangijinka wannan mu ake gaya wa mu al'ummar shi idan har zaka biye wa mutane ka ce duk abin da mutane za su yi magana a kai kai ba za ka yi shi ba ayin kai mutane za su yi kaza za su yi kaza to shikenan da sannu mutane din sai su batar da kai daga tafarkin ubangijinka za su batar da kai daga tafarkin Allah ai addinin shi in yattabi'una illa zan ba komai suke bibiya ba face zace zace cikin jaye da suke yi da kai ya rasulullahi cikin abin da ya shafi a mushe da sauran abubuwa har ma suna cewa ai abin da Allah ya kashe ai shi ya fi cancanta a ci me yasa kuna cin abin kuna cin yankan ku abin da kuka yanka da hannayenku amma abin da Allah ya kashe da kansa ba kwa ci wannan shine irin jaye da su kafirai ke yi da musulmai nan in yattabi'una illa zan ai ba komai suke ce suke bi ba face zace zace irin nasu tunda zace zace suke yi ai wa inhum ai su ba komai bane ba illa ya suna face masu yin ƙarya ƙarya suke cikin abin da suke gaya maka ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wani makaranta dini Allah ka ba mu ladan shi wani muka kuskure Allah ka yafe mana سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك karfa Allah mana addu'a
Amin. Amin.